الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورئيس قر المحجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina mai sake nana ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci mai albarka yammacin asabar daren lahadi 19 ga watan zulhajji hijira nabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara dubu da arba'amiya da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shida ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan masallaci ne albarka masallacin na malami da ke nan garin guru a jihar yobe domin ci gaba da majalisunmu na mako-mako wanda muke karatun littafin al-muhtasar fil mu'amalat na babban malami a sheikh khalid mushaƙe a wannan kuma shine majalisunmu na 41 cikin jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci mai albarka kuma cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi da ke bayani akan al'usul wa simara babin cinikin ƙasa da gida da filaye da kuma cinikin amfanin da ke shuke a cikinsu da malam ya raba wannan babi gida daban-daban fuskar abin da ake siya na farko abin da yake da alaka da gida wanda shi muka yi a wancan darasin da ya gabata yau za mu tashi a bangare na biyu alkismu sani idan ba a arban cinikin fili wanda shi kuma ba gida ba ne fili ne da ba komai a cikinsa ko kuma an fara gini ba a kammala ba amma dai bai zama gida ba to kan malam yace fa yashwal umuran wannan yana kunshe da wasu abubuwa kamar haka kamar yadda wancan na farko shi ma yi bayani to haka wannan ma yana da abubuwa da yawa karkashin sa na farko yace alqararu ila al-ardi sabi'a duk wanda aka siyarwa fili to ya mallaki kasan ya kuma mallaki sama babu maganar mallakar kasa a ce an siyar maka fili gashi a iya sama sai a ce maka amma fa banda karkashin kasa karkashin kasar za mu yi underground gini a ciki wannan bai halatta ba haka nan wal hawa'u ila sama'i dunya haka saman gidan gaba ɗaya shi ma naka ne an siyar maka wanda wannan kamar yadda bayani ya gabata a a darasinmu da ya gabata wannan mu'amala ta ciniki idan kasi ƙasa taka ce kasanta naka ne saman sama naka ne ko gida ne ko kuma fili ne mun yi bayani cewa wannan shine hukuncinsa a shari'a da kuma a dokokin najeriya ma abin ya yi kama da haka duk da akwai ɗan canji kaɗan saboda in ka siya abu kusurinci kasar taka ce mallakinka ne to amma kuma a dokokin Najeriya ba wanda yake mallakar kasa kasa ta gwamnan jiha ce kamar yadda Land Use Act section 1 da da da da sauran sections suka yi bayani cewa wannan kasar ko ta ina ce in dai a kasa jiha take gwamna shi yake da ita duk wanda aka bawa an ba shi damar ya zauna ne shi yasa kololuwar takardar da za a baka idan aka idan ka si gida sai a baka me certificate of me occupancy ka zauna shedar izinin ka zauna ne shekara 99 amma dai bisa ɗabi'a automatically bayan shekara 99 za a ƙara maimaita maka za a yi maka renewal ka ci gaba amma dai ba naka bane shi yasa idan gwamnati wani usiri ya zo za ta iya karɓa dama nata ne sai dai kawai a maida maka gurbi da wani tunda kai ka samu damar ka yi amfani da shi to wannan shine dan bambancin da ke tsakanin shari'a da kuma dokar Najeriya amma kuma ta fuskar mallakar ƙasa abin da yake a dokoki in ka mallaki ƙasa kuma kai ka mallaki sama kai ka mallaki sama sai dai idan akwai wata fahimta ko yarjejeniya na cewa waɗanda suke da sama kuma su ma suna da alaka da ƙasa amma in babu wanda yake da sama to don samansa ta rushe to yanzu kuma ba zai dawo ya ce maka shi ma yana da gurbi a ƙasa ba wannan haka yake a shari'a haka kuma ƙarƙashin ƙasa shi ma naka ne wanda yake da saman ƙasa shine mai ƙarƙashin ƙasa wani ba zai zo ya haɗa maka ƙasan gidanka ya yi jini shi ya dinga amfani da ƙarƙashin ƙasa kai kana da sabo ba sai dai idan da izininka to haka kuma da zai rubta ka ƙasan ya zama ya rubta to yanzu zai zama cewa ba shi da wani hurumi a sama a saman ƙasa to haka kuma duk abin da yake da alaƙa da bene duk da yake ana iya waɗannan a yi su a babin title guda ɗaya a samar da fili ɗaya a gina shi da gidaje masu hawa uku hawa hudu amma dukkaninsu sun yi tarayya akan wannan title ɗin ko yana rike a wajen hukuma to yanzu sun yi sun mallaki amfani da wannan wajen ne don haka tsarin da aka tafi a kai da sharaɗin da suka ginu ran da wannan ginin ya rushe ko wani ya mallaki sama to abin da za a ci gaba da hukunci da shi kenan in akwai yarjejeniya amma in fa babu yarjejeniya wanda yake da fili shi ya mallaki sama kuma shi ya mallaki ƙasa kamar yadda bayani ya gabata a wancan darasin namu wannan ita ce ka'ida ta shari'a kuma kusan abin haka yake a dokokin Najeriya banda 'yan abubuwa da ba da da, da suka saba kamar yadda malamai suke cewa alhawa'u tabi'un lil qarar wal qararu sabitun illa al saba sama tana bin kasa tana bin sama tana bin filin gida ne haka kuma kasa ita ma har kasa ta bakwai dukkaninsu suna bin ƙasa ne wannan ka'ida ce tabbatacciya a shari'a na uku yace ma ta kana muttasilan fiha min bina'in wa nahwi zalika to haka kuma duk wani abu da aka gina da mutum zai yi fili yana da fili sai yake yin noma a ciki sai ya yi store ya gina sto a cikin filin don ajiyar kayan noma sai ya siyar maka filin haddasan ko banda shi na haddas sto haddas sto ya siyar maka saboda sto a ɗamfare ke da wannan wajen tunda aka siyar maka yanzu shi ma mallakinka ne haka na hudu al-ashiya'ul muttasilatu ليست داخلة في البيع إلا إذا كانت تابعة للمتصل مثل المفتاح الداري والرحى الفوقاني haka kuma duk abin da ya faru da wannan ginin ko shuka ce ko kuma wani gini ne inda yana alaka da filin amma wanda ba a tare yake da shi ba da shi kuma baya cikin kayan gini misali a cikin sto ɗin akwai taraktarsa, a akwai garmansa na noman tarakta, akwai farcanyoyi guda hudu, akwai ashasha guda bakwai, akwai ya suna wancan na shuka ɗin sungumi ko? Akwai sungumi guda biyar, wannan nawaye, na? Na shi dai ba naka ba ne, amma ginin sto ɗin nawaye naka ne. saboda a haɗe yake da gini tun asalinsa amma wannan arabe yake da gini wannan mushi baya cikin ciniki sai dai abin da yake ɗamfare da wanda yake tafe kamar misali ƙofar wannan sto ɗin ba zai iya kunce ta ba ƙofar sto ɗin da ya gina wannan tana haɗe da sto ɗin ne ita ma ɓangare ce ta wannan ginin haka nan al'ashjar wal shuke-shuke na bishiyoyi da fulawoyi idan akwai a filin shi ma naka ne ba zai wuya shuka wasu bishiyoyi ba saboda kuma ya canja wani filin sai ya zo ya dinga cire su ya je ya sabon da shi saboda ba sai ya sha wahalar sabon reno ba sai dai idan ya sa shi a matsayin sharadi ka yarda wannan almuslimuna ala shuruti amma dai bishiya da take kafe ita ma tana cikin abin da yake da alaka da ƙasa tana da alaka da ƙasa wasuro haka kuma suro na shuka wanda shi ba bishiya ba ne shi ma ya rabu gida biyu ana ismaini zar'un yajus marratan wahida مثل البر والشعير والأرز ونحو ذلك ونحو ذلك فهذا يكون للبائع وله أن يبقيه إلى الحصاد إلا إذا اشتر إن اشترط المشتري abin da yake da alaka da shuka ta ɗan lokaci wacce za ta ciro a cire kamar an shuka gero an shuka masara amma kai kuma an siyar maka da filin to wannan abu ne na ɗan lokaci da shukar da abin da ta kunsa wannan na mai asalin mai waje ne sai dai idan ya sharɗanta ya ce a'a shi yanzu yake so ya ginin sa wannan wannan shuka in kana so ka cire kayar ka ka je wani wajen ka shuka amma ni yanzu ina so na kewaye wannan filin kuma idan aka tashi babbar mota za ta shigo ta zubar da tifa ta zubar da ƙasa da yashi masu suminti za su kawo masu babur din nan mai kafa uku za su kawo abin nan bulo to kaga duk za a take maka shuka ko to dan haka bai yadda ba sai dai idan ka haƙura banda shuka ba haka ba an fasa ciniki sai ka yadda kace babu matsala to wannan kai ka yadda ka sarayar to wannan babu matsala amma al'asulu shuka ta asalin mai siyarwa ce har sai zuwa lokacin da zai yi girbi nau'i na biyu an yakuna hada az-zar'u mimma yajuz miraran kalbarsin aw yulqatu miraran katimatin فالجزء فالجزة والنقطة الطاهرة والمتهيئة للأخذ تكون للبائع وأما الأصول فإنها تكون للمشتري وأما الجزة والنقطة التي لم تظهر فللمشتري قال تسيكما شوكة تكي ita ba lokaci ɗaya ake girbe ta ba ba kamar gero ba da masara ko dawa ko wake wannan cirarsu ake yi akai-akai kamar tumatir da za a iya cira su goma ko na abu makamancin haka to lokacin da aka yi ciniki wanda ya nuna ya faɗi to wannan na mai kaya ne amma wanda yake ciki to wannan asali ce ita mai bayarwa ba ta daga cikin abubuwan da suke lokaci ɗaya za a iya cire su don haka wannan ba na mai siyarwa ba ne na mai siya ne amma abin da ya faɗa a ƙasa wannan nashi wanda kuma bai nuna ba wanda bai nuna ba shi ma na asalin na wanda ya siya sabo ne ba na asalin mai wajen bane saboda abu ne da yake ci gaba yana yaɗo kamar duk wani abu ne da ake cirewa kamar tumatiri ko da mai kuma tattasai shi ma shi rasa ake barkono yawa to kaga duka waɗannan haka suke وإن شرط المشتري ذلك صح الشرط idan mai siya ya sharɗanta ya ce amma shi sharaɗi ne ya siyar da wannan gona amma sai ya gama cire tumatirinsa to yanzu ya halatta in ya yadda to sai ya gama cire tumatirinsa sannan zai ɗauka shi ƙasa ya siya banda wannan tumatirin amma idan bai sharɗanta ba ya siyar masa to in ya cire iya wanda ya zuba shine rabonsa sauran wanda ya rage da zai dawo ya ce to duk sati sati yake cira bala ne haka yake cira ko ko ba kai sati yake cira yana kai sati ba to duk juma'a yake cira ya siyar alhamis juma'a ya zo ya cira wata juma'a da ta kara kewaya sai zo zai cira sai ce a malam dakata da Allah wannan gona yanzu ba taka bace kasiyar ya halatta amma idan ya sharɗanta ya ce wannan tumatirin nan da wata uku za a daina cira don haka na siyar maka da ƙasa amma tumatiri banda shi sai na gama cirewa sai ce ba matsala ka cire haɗa har da barkono haɗa har da tattasai ma duk na yi ni ba zan ma fara amfani da shi ba sai nan da wata biyar kaga wannan babu matsala in ya kewayo shi yanzu sabon mai siya idan ya kewayo zai nuna wani fili sai ya ga tumatir ya banya ta kankama ya fara cire 'ya'ya to fa in ya cira ba nasa bane amma in yana wajen yana kira ya ce to ga wannan aje ai miya to wannan kyautatawa ne kyauta ya bashi amma ba hakkinsa ba ne kamar yadda muka faɗa waɗannan hukunce-hukunce malamai suna kawo su ne don warware takaddama don warware takaddama wani lokacin zaka ga an samu irin wannan kesu mutum ya siyar da waje kuma yana ci gaba da amfana da shi da cewa ai shi ya shuka to don kai ka shuka yanzu ai ka siyar to wannan ka'idojin da su za a yi amfani mutum ya siyar da waje ya bar shuka a ciki ko ya bar bishiya a ciki to za a koma zuwa ga asalin shari'a menene hukuncin wannan abin a shari'a idan ya zama asalin bishiya ce to bishiya tana ɗamfare da ƙasar ciniki ya kullu hadda bishiya don haka mai siyarwa ya siyar da filinsa ko gonarsa hadda bishiya ko da tana yaya idan ya zama shuka ce wacce ake shukawa a girbe wannan kuma ta asalin mai waje ce haƙuri za a ba wa sabon mai siya lokacin cirewa ya cire sai dai idan ya sharɗanta idan ya zama abu ne mai yaɗo ba lokaci ɗaya ake girbe shi ba to wannan abin da ya nuna aka cire shi na mai gona na mai siyarwa ne na asali amma wanda aka same shi sabo wanda zai ci gaba da fitowa nan gaba a ci gaba da cire shi ko barkono ko tumatiri ko tattasai ko kankana ita ma ina ga cirarta ake tana ƙara fitowa ko ko guna waɗannan dukkaninsu suna da hukuncin na farko da aka cira wannan na mai gona ne na asali amma wanda zai ci gaba da fitowa na asalin na sabon mai siya ne wanda wannan yadda ake magance ire-iren wannan takaddamar in ta taso kenan shine amfanin waɗannan bayanai da hukunce-hukunce da malam ke bayani wa in sharata al-mushtari sahha ash-shartu idan ya sharɗanta yace to amma fa sharadi ba za ka ƙara zuwa ka ci wannan tubatirin ba yace ya yarda to ya inganta dalili malam yace wa kana a وكان الثمر وكان له وكان له كالثمر الموبر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلمون على شروطه ولا يضر الجهل به أو عدم اكتماله لدخوله طبعا إذا سكي شرطي مثالي أشي abu ne da ake yi masa ake masa kilili ake cewa ko kamar mangoro da ake masa kilili to bayan an riga an yi kilili yace masa ai shi fa ko bayan kilili ne nasa ne kamar yadda bayani zai zo a gaba idan ya zama bishiya ce me ita ya mata kilili to abin da zai cira na gaba nasa ne amma sabo da zai wanda za a yi na nan gaba shine na sabon mai siya saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin a Abu Hurairata marfu'an cewa al-muslimuna ala shurutihim malai yace musulmai a wannan dalili ne na cewa al-muslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharadin da suka gindaya tsakanin su dalili ne na cewa idan an sharɗanta to ya halatta ya zama cewa an canja hukuncin saboda sharadi ne haka kuma wala yadurru al-jahlu bihi aw adam ihtimalihi lidkhulihi tab'an rashin sanin hakikanin zuwa yaushe za a cire zuwa yaushe ne wannan abun zai je gama yin yaƙo zai gama yin ƴaƴa a cire rashin sanin lokacin akwai akwai garari a ciki to amma wannan garar din saboda ba asali bane taba'an yazo akwai ka'ida ta malamai yazudu yajuzu taba'an ma la yajuzu asalatan bai yana halatta abin da yake baka iya baka iya yin sa a asalin sa amma in ya zama ya haɗu da wani ba asali bane a ɗamfare yake da wani to ba matsala za a iya siyar da shi misali cinikin dabba da ‘yar cikinta bai halatta ka ga dabba ka ce ka siyar ‘yar cikin nata zarar ne ko ba haka ba amma za ka iya siyan tinkiya ga wata ƙosasshiya ba ciki ga wata ƙosasshiya da ciki mai siyar maka sai ce wannan dubu ɗari ko da yake yanzu ƙosasshiya sai ne ɗari biyu ko misali a ce wannan ƙosasshiyar dubu ɗari biyu da ashirin ita kuma wannan mai cikin ƙosasshiya ce mai ciki ita kuma dubu ɗari biyu da hamsin don me aka ƙara talatin saboda me aka ƙara saboda ciki to anan ya halatta a yi cinikin ciki ita ce ƙa'idar ya juzu taba'an ma la ya juzu asalatan da haka kawai ne ba zai yi kasi cikin ɗan da yake cikin dabba ka ce ta siye shi dubu talatin ba wannan bai halatta ba akwai garari a ciki amma yanzu sai ka siye shi tun da ka siyi uwar sai ka haɗa da ɗan da uwar ka siya to a nan kuma ya halatta rashin tabbas na sanin cewa yaya za a haifi ɗan ɗaya ne biyu ne in biyu ne maza ne ko mata wanne irin breed ne duk wannan rashin sani ne a ciki amma ya halatta saboda ba a asali a kansa ka kulla ba ya zama mabiyi ne wal ka'ida a shari'a kuma attabi'u tabi wanda yake bi bi yake in dai abin da ya fi halal ne to ya halatta shi ma to shine malam yace li dukhulihi tab'an saboda kasancewar wannan abin da aka siyar shi ma rashin sanin lokacin da za a cire shi ko kuma rashin sanin hakikanin abin da aka siya idan ya sharɗanta ba zai bashi ba duk wannan ba zai cutar ba ba laifi ba ne to wannan shine nau'i na biyu na ɓangarorin cinikin ƙasa da kuma amfanin ƙasar to sai na uku ya ce ina ba a shajaran cinikin bishiya ita bishiyar ita kaɗai a siyar da ita mala ya ce mislu ashjarin nakhili awul portugal أو التفاح ونحوها دون الأرض فهذا يشمل أمورا kamar mutum ya siyar da dabino banda kasar ya siyar da iya shukar dabinan ce iya bishiyar dabinan ya siyar ko kuma mangoro ko kuma leman tsami shi ma yana dadewa ko leman tsami shi ma yana dadewa ko ko kuma lemo haka leman zaki a ce ta siyar da asalin bishiyar amma ban da ƙasar muna ganewa to ma ce wannan ya kunshi abubuwa da yawa na farko za tu shajarati wa ma fiha min jaridin wa aqsanin wa warqin wa nahyin zalika ita kanta bishiyar cinikin ita bishiyar da abin da ta kunsa na rassa da ganye da kuma 'ya'ya wannan ita kadai aka siyar sai kuma kasar al'ardu laysat dakhilatun fil bayt kasar ba ta cikin lissafi gonar da aka siyar maka to bishiyar ita ce taka wani zai ce to ya haka ko to menene tasirin ran da bishiyar ta mutu ba za ka iya shuka wata ba ran da wannan bishiyar ta mutu to ba za ka iya shuka wata ba shikenan ta zama ba taka ba iya bishiyar ka siya ran da kwanan ta ya kare ta mutu ba za ka ce yanzu wannan gurbin naka bane bari ka kara shukawa to dan haka cinikin ya kunshi bishiyar ne ita karan kanta da ganyayyakinta kun san ganye ma akwai bishiyar da ganyenta ma abincin dabbobi ne ko shi ma kuɗi ne da kuma ƴaƴan da take fitarwa da kuma itacenta akwai akwai bishiyar da itacen ne kadai kuɗi kamar irin bishiyar turaren nan ko kuma sauran bishiyoyi da ake shukawa lokaci kaɗan su girma sai a yanka su ai katako da su wanda za ga bishiya ɗaya za a iya cire maka za a iya cire katakon da ya kai ya kai na na dubu ɗari biyu ɗari uku a cikinta to kaga wannan bishiya ce ita ma mai kuɗi to da da katakon da da itacen da ganyen da da abin da yake cikinta gaba ɗaya idan aka siyarwa mutum nasa ne to amma fa banda ƙasa ƙasar ba tashi ba ce al'ardu laysat dakhilatun fil bayt mala yace tarattabu ala zalika annaha law bi'at a annaha law badalat wa halakat la yamliku al-mushtari an yaghrisa makanaha ukhra abin da yake hukuncin wannan cinikin idan mutum ya siyar da bishiya banda kasar to shine kasar bishiyar ya mallaka kasar ba ta sa bace to menene tasirin haka abin da yake na bishiyar idan ya ribe ko ya mutu ko ya lalace to ba zai iya samun damar ya shuka wata a madadinta ba misalinsa kamar an ba shi haya ne na tsawon rayuwar wannan bishiyar iya gurbin ka ba shi hayarsa da mutum zai mutu yana da gona amma ya siyar da bishiyoyin gonar da za a yi rabon gadon na na wa za a bawa filin za a raba a basu ko eh zuwa yaushe sai su jira sanda waɗannan bishiyoyin za su mutu su karɓa idan kuma su ba su mutu ba bishiyoyin su suka mutu sai magadansu su ƙara gada har a kai kan magadan da za su ga mutuwar waɗannan bishiyoyin sun da bishiyoyin da kamar yanzu dabino ai yana daɗewa ko mangwaro ma yana daɗewa sosai yanzu a nan a waɗannan garakan akwai waɗanda aka dasa tun lokacin shugaban ƙasa ga wanko kwanaki mun je za muna muna muna dubawa wasu dattawa suka ce tun suna samari yace to magana babba ce dattawa ne suka ce sun suna samari suna tira suna san da aka dasa 1976 shekara hamsin yanzu shekara hamsin kuma bishiyoyin suna nan ko kwanan nan ma an kamun mangwaron cikinsu to yanzu wanda ya gada a lokacin shi shekararsa hamsin a lokacin da ya gada shekararsa hamsin yanzu an shekara ɗari da a ce an shekara hamsin bayan nan shi yana ina da da wahala idan yana da asalin wanda suka gada da yawa masu rasu yanzu ya koma gadan gado to amma tun da gonar ce da bishiyar ba matsala to da a ce gonar aka bishiyoyin an siyar da su gonar ce tasu to kaga wannan kawai dai gado ne da sai dai ya zama kawai sai mai rabo ne zai same shi kamar yadda yawanci ake irin jinkirin rabon gado din nan kaga an dade ba a raba gado ba kaga mutane da yawa sun fado sun ci wannan gadon ban san ko anan na taba baku labarin wani gado da rarraba aka yi jinkirin raba shi kishiya sai da ta ci gadon kishiyarta sai da ta ci gadon kishiyarta ba kuma gadon ta kadai ba fa gadon gonar kakanta ko gidan kakanta da aka raba shekara hamsin da wani abu ya rasu ba a raba ba aka raba na mahaifiyarta shi asalin mai gidan ba a raba ba da aka tashi rabawa mahaifiyarta ma ta rasu aka raba na gidan aka bada na mahaifiyarta to na mahaifiyar aka bani na raba da na raba na mahaifiyar na rarraba wa ƴaƴanta da suka rage to akwai ɗaya daga ciki ita ma ta rasu ita ma na ɗauki gadonta na raba shi a ciki na raba wa ƴaƴanta da mijinta sanda aka yi rabon gadon mijin nata ma ya rasu da aka tashi rabawa sai aka raba magadansa sauran ƴaƴansa da matarsa wace ce matar tasa kishiyar waccan din kenan kishiyar waccan din a ƙarshe sai da ta ci gadon wajen dubu ko ɗari da sha uku ne ko ɗari da talatin wani abu makamancin haka a yi ta sakowa ya ta sakowa ƙarshe dai wannan na danƙa mata da hannuna na ce ga wannan ta ce wannan kuma fa na ce ai gadon wane ne kakan wance da mijinki marigayi wane ya gada da aka raba da sauran ƴaƴansa ke kuma ga rabanki farida ce ikon Allah na ce farida ta min Allah inna Allah kana aliman hakima haka Allah ya raba ya za a yi tunda kun yi jinkirin rabawa a baya dole su zo su samu su ciko to wannan jinkirin yawanci yana kawo matsaloli a a a a zamantakewa shi yake kawo rigingimu saboda wasu suna ganin an zalunce su wani lokacin kuma ya haramta wasu macin gadan sai an dade sannan a raba a basu Allah ya sa mu dace to wannan shine tasirin idan an siyar da gona an siyar da bishiya banda kasar to ƙa'idar ita ce ba za su iya shuka wata a gurbin ba, da gado zai biyo ta kai, to sai dai masu gadon su gaji ƙasar a matsayin mallaki ba tare da amfani ba, sai su jira sai sanda wannan bishiyar ta mutu. Idan bishiyar ta mutu sannan su amfana, in kuma suka riga bishiyar mutuwa sai magadansu su ƙara gada har sai an samu a cikin magada wanda ya ga mutuwar waɗannan bishiyoyin. sannan zai ce to yanzu mun gaji labari daga wajen magadan magadanmu cewa wannan bishiyoyin naku iya bishiyar kuke da su su ma kuma bishiyoyin gadon su za a yi su ma bishiyoyin magada ne za su ci gaba da gada kun gane idan asalin wanda ya ya siya ya dasa sai ta mutu yanzu fiyar shishar ta zama tawa ta masu gado amma sun san me suka gada bishiya to amma ba za a kai lokacin da duk wanda ya gaji wannan bishiyar za ta me za ta kare wani zai ce to yaya haka ba a ba da gadon mota ba a ba da gadon sutura in ka gaji sutura manya-manyan riguna ci gaba za su yi da dawama idan ka gaji mota wata ran ba za ta tsufa ba a haƙura a bata to haka ita ma bishiya idan an gaje ta so duka layi biyun za a iya gada ko filin da aka siyar da bishiyar bishiyar ta wani ce to filin za a gaje shi haka ita ma bishiyar za a iya gadatta duk wanda ya je ƙarshe zamaninsa ta mutu shikenan ba ta sa bace wallahu a'la wa a'lam na uku ma ne yace at-tamar wa hadha yanqasimu ila qismayni to sai kuma abin da yake fita daga jiki in an siyar samarun nakhili fima ubbira falil ba'i wa ma lam yu'abbar falil wa ma lam yu'abbar falil mushtari um, ‘ya'yan itatuwan da suka fita, idan aka siyarwa da mutum bishiya, mun ji cewa cinikin bishiya ya halatta, ba tare da an siyar da filin ta ba ko? To yanzu lokacin da aka zo siyarwa da ‘ya'ya a ciki, ‘ya'yan nawaye. Misali dabino, an siyarwa mutum dabino da ‘ya'ya a cikinsa. ‘ya'yan na asalin mai tsohuwar mallaka ne ko kuma na sabon mai siya ne. Na? Karku garaje akwai hadisi. Eh? Akwai hadisi ingantacce hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa madibta a nakhilan ba'ada an tuwabbar. بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يش أن يشترطها المبتاع idan mutum ya sayi ya sayi bishiyar dabino bayan an yi mata kilili ake cewa ko bayan an yi mata kilili to wannan ƴaƴan na wannan lokacin har sai an cire su gaba ɗaya na asalin wanda ya siyar da mutukar ya kai ga labul din da ƴaƴa sun fito yayi mata kilili idan ba a kai ga yin haka ba to kuma na mai siya ne sai dai idan an sharɗanta almuslimuna ala shuruɗi idan misali ya siyar masa ya zo a matsayina so ya siyar da bishiyar dabinansa ƴaƴa ma sun nuna sai ya ce ya siyi bishiyar dabinan nan naira dubu ɗari biyar sai ce ya siyar zai ce to amma ka san waɗannan ƴaƴan nawa ne ban da su shi kuma yanzu yake ganin zai ja lissafin iya tun daga bana wataƙila ya siyar da na dubu ɗari ɗaya da hamsin ya fara rage kuɗinsa sai ce a in dai haka ne ban yarda ba sai dai in ka yarda har da ƴaƴan ya sharɗanta masa sai yarda to ya halatta illa an ya sharɗa idan ya sharɗanta ya yarda a nan kuma ƙa'ida ita ce almuslimuna ala shurutihim kamar yadda ya zo a wancan hadisi na abu hurairata radiyallahu anhu marfu'an wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi so dan haka wanda ya siyar da bishiya ka'idar ita ce in babu sharadi asali in har an yi kilili to wannan bishiyar ta wannan lokacin ta asalin mai bishiyar ce ba ta sabon mai siya ba ce amma idan ba a kai gayi ba ta mai siya ce idan ya sharɗanta cewa ni har da 'ya'yan na siya to nan ma kuma ya halatta jaza da ku mun fahimta ko nau'i na biyu ce ma ada zalika min al-ashjari fama zahara min samarihi falil ba'i wa ma lam yazhar falil mushtari وللبائع إبقاء الثمر على رؤوس الشجر malace abin da yake da alaka da sauran jinsi ko nau'i na bishiyoyi wanda ba waɗannan ba to shine yace fama zahara min tamarihi falil bayi wanda ya bayyana a lokacin iya wanda ya nuna ya bayyana wannan na mai siyarwa ne wanda bai bayyana ba falil mushtari wannan kuma na mai siya ne wanda ba ba ba su riga sun fito ba na mai siya ne zai cire abin sa ya bashi kayansa shikenan wannan sauran bishiyoyi kenan banda me banda dabino saboda na dabino akwai nafsi akai walil walil ba'i ibqa'i samarati ala ru'usi shajar ila al-judad li'anna an-naqla wat-tafriza inma yakunu hasba al-'urf wal-'ada haka nan wanda yake ya yake siyarwa abin da ya mallaka shine wanda ya riga ya fito to kuma hakkinsa ne zai ci gaba da mallakar su har zuwa lokacin da za a cire su amma idan akwai wani urfi da mutane suka saba a kai to malai ce za a iya komawa hasbal urf wal ada zuwa ga al'adar mutane da abin da yake shi suka saba suna aikatawa to wannan shine nau'i na uku nau'i na uku bayan na biyu da muka yi bayani da na farko da muka yi wancan satin da yake da alaka da ciniki na dabbobi na na ƙasa da gona da kuma gida da bishiya da kuma abin da yake na shuka na ga matsalolin suna da ɗan tsaho sai babu sai alkismun rabe to shi wannan akwai masa'il da yawa ƙarƙashinsa ina ga ba za mu iya kaiwa wa idan mun fara ina ga mu bashi sai darasi na gaba ba mu fito da wasu daga cikin tambayoyi insha Allah a wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam dan Allah a yi mana bayani akan wasu sabbin platforms da suka fito a zamanin nan kamar su tag Pampas, CPM da sauransu, kuma wallahi malam mutane maza da mata suna ta shiga, don Allah malam a yi mana ƙarin bayanin halaccinsu ko akasin haka. Wallahi malam kullum dai ana ta yawan waɗannan bayanan. Mutane ne kawai masu son banza, amma waɗannan abubuwan su fa ba za su daina ba, masu neman kuɗi ne. kai ma kuma mai neman banza ba za ka daina ba don haka ba za a daina cutar mutane a ce ba tun ina bincike akan duk wanda aka ambata mu mun sha karanta tambayoyi ire-iren waɗannan abubuwan su wani 5tu su wani kala su wani gpt alpha gpt kala-kala su wani cbex su wani cpex mun yi ta bincike a kai har na zo ma yanzu in aka faɗa da na ji ma sunansa na daina wani bincike na ma daina bincike kawai ka fahimci ƙa'idojin da za ka gane su na farko dai waɗannan platforms ɗin da suke zuwa masu neman cin kuɗin mutane ne ‘yan damfara ne yadda za ka gane su hanyar farko shine ba su da rijista mafi yawa da hukumar rijistar kamfanoni corporate affairs commission ƙarƙashin tsarin dokar da ta kafa su ta Companies and Allied Matters Act 2020. Wannan doka ita ta ba da damar cewa duk wani wanda zai yi mu'amala a matsayin kamfani ba shi kadai ba, to sai ya yi rijista da su. To kuma in ka je rijista sai ka bayyana abin da za ka yi. To amma wani lokacin akwai kaɗan da za ka ga suna da rijista ɗin, to amma kuma za su kauce wajen yin rijistar ba asalin abin da suka yi rijista da shi ba za ka ga suna da RC number to wanda ba sa iya samu shine mataki na biyu samun rijista da hukumar kulawa da hada-hadar hannayen jari ta ƙasa wacce ake cewa Securities and Exchange Commission hukumar kulawa da hada-hadar hannayen jari ta ƙasa wacce ta aka kafa ta ƙarƙashin dokar ISA Investment and Securities Act 2025 as amended wanda wannan dokar ita ce take hukumar ita ce take da dama ta ba da ta ba da lasisi ga duk wani kamfani da zai karɓi kuɗaɗen mutane in dai kamfani ne zai karɓi kuɗaɗen mutane don ya juya musu ba a ba shi dama ba a Najeriya sai idan ya samu lasisi su kuma sai sun yi bincike na kwakwaf sai ka ji kamar ko kai da gaske za ka yi wani lokacin yawanayin fit and proper ɗinsu sai ka ji kamar ka gudu ka bari saboda yadda suke matsantawa da bincike a binciki wajen 'yan sanda a binciki dss akan duk wanda zai zama darakta a ciki ko kuma ma'aikaci ko compliance officer ko solicitor ko fund manager duk wani abin da za ka yi a cikin wannan hukumomin sai sun tabbatar da nagartaka da haka ba za su iya samu ba to ka tambaye su suna da lasisi daga hukumar hada-hadar hannayen jari ta ƙasa ba su da ita baya ga haka daga cikin hanyoyin da zaka gane su koyaushe suna kokari su maka alkawarin riba mai yawa akan kuɗi kaɗan to da kaji wannan walfauru da gaggauta fararin farilla ne ka gudu ka bai alkawari za su maka ta riba yanzu a ce maka ka sa dubu talatin da biyar yanzu za a dinga baka duk sati dubu uku da ɗari biyar tsawon shekara biyu dubu uku da ɗari biyar kwana goma sati goma nawa kenan dubu talatin da biyu idan kai sati goma sha biyu wata uku kuɗinka ya ƙare amma kai an maka alkawarin shekara biyu saboda kai ne sarkin san banza sai kuma ka ce za ka shiga ka sa talatin da biyu kafin ai sati goma sha biyu wata uku za su iya baku dan ka ji ka ji daɗi kamar haka ne a cikin talatin da binka ake baka dubu uku da ɗari biyar ɗin. Ana baka ana baka a haka za a so level ɗin da za a ce to ka gayyato wasu sai a maka promotion maimakon uku da ɗari biyar ka koma bakwai da ɗari biyar. Sai ka je kai ta farauta a ce ka kawo mutum goma su ma su yi rijista yanzu ka ka kawo musu nawa kenan talatin da biyar biyar goma ɗari uku da hamsin. Don Allah ko dubu goma goma suke baka kullum ba za a daɗe ba kafin ka cinye kuɗinka? To amma yawanci mutane haka suke daga cikin hanyar da ake gane su shine za su nemi ka yi rifarar. Ka yi rifarar, ka kawo su, ka kawo wasu su shigo kai ma don a ɗaukaka darajarka. Sannan yawanci ba su da kiliya abin da za su yi na bizines sai ƙarya. Ka ce a nuna maka abin da ake so a yi na bizines sai a ce bizines ɗin ke kyanafin za a dinga yi ana siya in ka ba da kaza za a haɗa ku ku ɗari sai a siya muku keke nafe guda ɗaya kullum yana kayan ribar kaza tsawon shekara biyu ana ba ku kuɗin kowa ana mayar masa ribar da ake kayarwa ƙarya ce ko a ce maka ai AI ne robot ne zai dinga yin ciniki a kasuwanni na crypto da forex yana samun riba ribar za a baka labarai ne kala kala kowanne da irinsa za su zo wani lokacin su ce maka haistar sola suke yi ka san yanzu harkar sola tana tafiya ko nefan Najeriya ta zama high level tana da high level of uncertainty mutane kowa ya fara nema wa kansa mafita masu sola suna ta samun kuɗi sai a ce maka ai harkar sola ce kai kuma sai ka ji kai ma zaka shiga sai kuma a sola ka ka shiga kana shiga a harkar sola shikenan an sola ka su waɗannan abubuwan mafi yawansu duka 'yan damfara ne ba sai an so ana kama sunan wane da wane da wane ba adadin su ba za ka iya kididdike su ba dan Allah masu tambayoyin nan in kun ji ire-iren wannan dan Allah ku saurari na baya na yi magana akan wannan platform sun ya fi so goma sha kullum kuma sai a ƙara turo tambaya dan Allah malam menene hukuncin kaza ku dinga sauraron bayanan baya mana dan Allah ku dinga sauraron bayanan baya yadda suke ɗabi'a su ɗaya amma dabarun su daban-daban yau in an gano su ta nan gobe za su dawo ta nan an fi shekara nawa ana wannan abun su mutane su kula su gane kada ka sa kuɗinka a wajen da baka fahimta ba wannan a mataki na farko ma kafin a je ga hukuncinsa na shari'a ba ma gaskiya ba ne yaudara ce akilu amwali nasu bil batil ne da da gaske business din suke to sai mu yi maganar hukuncinsa business din halal ne ko haram ne to asali ma ba gaskiya ba ne dabbara ce Allah ya samu dace. Wannan yana cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam muna sana'ar dillancin gidaje da filaye tsawon shekara goma sha biyar, kuma mun ɗauka halal muke ci. sai kwanan nan muka ji wani malami yana cewa wannan sana'a tamu haramun ce kuma wallahi malam da ita muke rufa wa kanmu asiri don haka sai hankalinmu ya tashi don Allah malam muna so a mana ƙarin a ƙara mana haske akan wannan sana'a tamu Allah ya saka da alkhairi to sana'ar dillanci dillancin gidaje to gaskiya dai ni ban je wajen haramcin nan ba a iya karatuna sana'ar dillanci da gajeren bincike na sana'ar dillanci sana'a ce halastacciya da nasoshi na shari'a dukkanin mazahi na fiqihu guda hudu busanannu na ahlus sunna babu wanda ya haramta babu wanda ya haramta saboda nau'i ne na wakala bi ajr ko kuma ju'ala ɗayan biyu ne ko dai wakala bi ajr wakilci ka wakilci mutum a wajen siyar masa abinsa bi ajr a biya ka lada ko kuma ju'ala a baka aiki in ka samu ka cimma wannan aikin ga ladan da za a baka an sa maka aiki in ka yi wannan aikin ga fili na nemo min mai siyarwa in ka nemo mai siyarwa zan baka dubu ɗari shikenan ko kuma nemo mai siyan filin nan miliyan goma zan baka dubu ɗari biyar daga ciki in ka samu wanda zai siya miliyan goma ai ju'ala ce zai iya tara dillalai da yawa wanda ya kawo shine ya ce aiki yayi aiki kuma duk littattafan fikihu za ka samu duk littattafan fikihun da suka yi bayani akan kasuwanci kai a littattafanmu na malikiya tun daga risala tun daga risala za ka samu babin da mana yake magana a babin bai'i wa ma shakalau a cikin risala za ka samu a cikin yayi magana ju'ala da wakala dukkaninsu nau'i ne na kasuwanci shi ne kuma ake yi a cikin a cikin wannan din a cikin dillanci haka kuma malam muftasar cikin muftasar khalil ya kawo a cikin babin da ya yi bayani akan hukuncin ju'ala a ciki har maganar dillanci yana da sunaye da yawa wani lokacin ana ce masa dilla ana ce masa dallal ana ce masa simsar ana ce masa alwasitu tijari a larabcin zamani yawanci littattafan fikihun zamani suna kiran shi alwasitu tijari amma da yawanci a littattafan malikiya ana kiran shi da dallal shi yasa malam mai muktasar yake cewa wata zuzu ju'alatu fi ardin abikin aw luqutatin aw bay'in aw bay'i dallalin ko aw bay'in ala yadi dallalin haka mai musnasar ya faɗa ya halatta a yi ju'ala ko a cikin nemo bawan da ya gudu bawan mutum yana da bawa sai ya gudu sai to wanda ya samo min wannan bawan ya samo shi ya kawo min shi kuɗinsa kaza zan biya shi kaza ko kuma lukuta kaya ya bata duk wanda ya samo min wallet ɗita mai cike da takadduna da da, da kati da ID card su wanda ya samo ta zan ba shi naira dubu goma ita ce ju'ala nau'i na biyu ke nake ko kuma bai'in alayaji dillal ko kuma kayanka ne ka ce duk wanda ya nemo min mai siyar da kayana shine aikin dillalin aiko wannan muktasar ya faɗa to amma wataƙila ban sani ba ko yana nufin abubuwan da dillalai suke aikatawa na haramu wannan akwai shiga tsakani da bai halatta a shari'a ba wanda nassi ya zo da shi hadisi ingantacce al-imamu tirmidhi ya kawo shi a a a, a cewa la yajuzu bai'u hadirin bibadi bai halatta dan gari ya fita ya je ya shiga tsakanin siyan kayan bako mai zuwa ya tari kayansa ya shiga saboda kar ya siyar da sauki ga al'umma irin wannan nasi ya zo a kansa ko kuma abin da dillalan suke yi a basu gida na miliyan goma a je a taya miliyan goma sha ɗaya su ce an taya miliyan tara a ƙara dubu ɗari biyar su ma su ƙara ɗari biyar sai in an siya miliyan sha biyu daidai sannan su ce to an mai da ciniki kuma su karɓi la'ada a nan su karɓi la'ada a can to wannan haramun ne a mu'amalar da suke gudanarwa amma in dai a shi asalinsa ne ka shi kai wakilci wajen siyarwa wani kayansa ko wajen siyowa wani saboda bangare biyu ne kamar yadda ya halatta ka bayar a siyar maka za kuma ka iya ba da cikiya ka nemo min ko ina buƙatar gida ina so na siya a GRA ban san masu gidajen ba ban san wanda zai siyar ba amma su da suke harkar ai sun san wanda yake da gidan da zai iya siyarwa ko sun san wanda ya sara a hannunsa in an masa magana zai iya siyarwa ko sun san wani tsohon abin nan ciyaman ko dan majalisa da da yana da gida yana da fili ko gida a wajen sun san yanzu yana cikin yanayi dama ya siya ne saboda idan ya samu dan matsaloli ko in ya sauka in rana ta ɓaci ya siyar to in suka ce masa ana so za a siya zai siyar kaga kenan za su iya nemo min na siyar na ba su aiki su nemo in sun nemo kuma ya halatta da biya su ko kuma na ba su aiki su nemo su nemo mai siya in sun nemo ya siya ya halatta da biya su to da wannan ba'anar ita kadai dillanci ya halatta amma abubuwan da dillalai suke yi na rashin haɗa mai siya da mai siyarwa baka san a wajen wa kake siya ba baka san a wajen wa kake siyarwa kake siyarwa ba a wannan tsakanin su ƙara wasu kuɗaɗe tsakani wannan haramun ne kafa'an in sun ci wannan shikenan idan yana nufin wannan maganar ita ya ji an ce haramun ne eh to ya tuba ya gyara haramun yake ci gaskiya amma in dai a ba nemo mai siya ne ya siyi waje ko kuma ya nemo mai siyarwa ne ya siyar to wannan abin da yake yi halal ne ba kuma sai a fili ba ba sai a harka gidaje ba za a iya ciniki cinikin duk wani abu da ake siyarwa a samu mai shiga tsakani da shi zai zama wakili na mai siyarwa a biya shi wakilcinsa ko wakili na mai siya a biya shi abin da zai siyar wannan ita ce fahimta ta ‘yar kaɗan wallahu a'ala wa alam kamar kana so ka ce wani abu alaji na yawa batun ɗan dabarun da suke yi ne ko yawa eh wannan ɗin gaskiya ana samu kamar yadda na faɗa suna sauka daga layi su ƙara wannan su ƙara wancan wannan bai halatta ba wani lokacin ma su suke haɗa rigima ba kai niyyar siyar da kayanka ba sai su je su siyar a madadinka musamman in fili ne suka ga galagala sai su siyar su karɓi kuɗin duk wannan haramun ne shi ma wanda yake wannan ya san haramun yake aikatawa amma fil asli sana'ar halal ce wallahu ala wa alam eh eh eh talaqi rukuban ne wannan haramun ne ai shine muka yi bayani ai talaqi rukuban ne ba sun zo kasuwa ba to ai da ma kayan yan kauye ai da sauki ai abin da yasa aka ce karka tare a can din da inna sayarzuqillahu ba'dukum ba'da ba'adahum ba'ada kaga ne ka bar mutane kowa ya samu in ɗan kauye suka kawo gari ba da sauki ake samu ba to dan me kai zaka bi su wajen gari ka tare mai saukin da ake so a kawo kasuwa sai kai ka je ka siye shi sai kuma ka zo ka siyar wa mutane mai tsada amma idan su suka kawo gari sai su siyar wa mutanen kasuwa kowa ya zo wajen su da araha wannan noman ai kai dama so ake su kawo a samu da rahusa a wajen su in kai sammako a kasuwa suna zuwa kasan wajen su kai sammako wannan abu ne mai kyau ai amma ka bi su bakin titi kai sarkin tare ko ba haka ba shine cinikin tare wannan haramun ne ba za ka bari su kawo ba ka tare su wannan annabi sallallahu alaihi ya haramta shi yau wannan shi haramun ne da shi da da in mutumin kauyen ya zo sai ka hana shi ya zo kasuwa in ya zo ba zai siyarwa kowa ba sai kai ta yi deciding wanda za a siyarwa ga yadda kasuwa take sai ka ki a siyarwa mutane a farashin kauye yanzu kai ka shiga tsakani wannan irin wannan dillanci shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta bai'u hadirin libadi dan gari ya siyarwa dan kauye dan kauye ana samun rangwame a wajen sa ko ba haka ba to in ya zo gari da kayansa a bari duk wanda suka samu dama suke so su siya kar wani ya shiga tsakani ya hana wa mutane samun wannan rahusa da ake samu daga wajen kayan mutanen ƙauye dan in sun kawo akwai rangwame a ciki to kai me naka zaka shiga tsakani wannan shine shari'a ta haramta amma dai a hukunci na kai kai kasuwanci a karan kanka ka siyarwa wani wakili ko ka siya wa wani wakili wannan ya halatta mutukar ba wancan ya shiga ba wallahu ala wa ala ina ga lokacin sallah ya to abinda muka karanta na daidai Allah ka sami tarayya cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah